الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة أكو قوة رمضان هجرة منزون سيرة manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 kamar yadda suka tsara suka faɗa ba tare da hujja ko dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus a shafi na 216 mun tsaya a aya ta wato 64 kenan mun fara bayani kanta sai lokaci muna halinsa amma saboda ayoyin suna haɗe da juna alamma sai a koma aya ta 62 farkon shafi sai a haɗa ayoyin gaba ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce ala inna auliya Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم na'am kamar yadda muka yi alkawari za mu rinka taɓo matsaloli game da abin da ya shafi azumi kenan na zamani alkadayar mu'asira almuta'allika bisiyam to kamar yau jiya dai mun fara bayanin matsalolin muka nuna cewa shi a kalli wata ko a sanya wata sanin alama ta lokuta abu ne wanda alkur'ani ya yi magana a kansa ko ba haka ba to shi yasa muka ce za a ɗauko ayoyi da hadisai da ƙa'idodi da kuma fahimta ta magabata saboda a samu mafita yau bayan mun yi bayanin alkur'ani ya faɗa cewa shi wata alama ne na gane abubuwa na lokuta lokoko gane lokuta gaba ɗaya da kuma wato hajji duk da yake shi ma aikin haji sanin shi yana daga cikin lokuta amma saboda muhimmancin shi an ka keɓance shi ko ba haka ba qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj to sai hadisi wanda yake ko mu ce hadisan da suka shafi ganin wata hadisi na abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi na cikin sahihul bukhari da muslim wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi kaga sumu umurni ne shi ko al'amru yufidul wujub sai in an samu ƙarina wadda za ta juyar da shi daga wajibci kenan asali sumu wajibi ne ku yi azumi kenan na watan ramadan li ru'yatihi sai bai ce li ru'yatikum ba in tabe sai yayi muqabalatul jam'i bil mufradi bai ce li ru'yatika ba bai ce li ru'yatikum ba sai ce li ru'yatihi in an ganshi kaga bai ce dole sai kowa ya ganshi ba mu rinka fahimtar nasoshi da kyau ina fata an fahimce ni sannan ya ce wa aftiru li ru'yatihi kuma ku yi buɗe baki an gane ko li ru'yatihi in an gan shi na ana nufin buɗe baki na ƙarshe don in rana ta kwaɗi ba sai an ga wata ba ake buɗe baki na aftiru ana nufin ƙarshen wata akwai al-iftar na nihayatu shahar akwai al-iftar al-yaumi to nan na nihayatu shahar ake nufi muna ganewa shi ma aftiru kaga wajibi ne umurni ne an gane ko to sai riwaya ta zo fa in ghumma alaikum mu rike da kyau ghumma idan aka rufe muku shi sai wasu ka ce a'a idan girgije ya rufe shi a wannan kuskure ne c'est vrai kamar wanda bai son sevare ba gaskiya ne ko ba haka ba da abin nan waɗanda suke kallon mu akwai waɗanda ba su jin faransanci ko ba haka ba musamman waɗansu ƙasashe ka ce it's true kenan true da english shine vrai kenan ma'ana hakikatan girgije yana daga cikin abin da ke mi ke hana a ga wata in akwai shi to amma wani lokacin ai lokacin da ramadana zai kama ma ai babu girgijen to sai amfani da humma saboda kalima ta ghamama tana nufin mi tana nufin girgije sai sun kasa tsammanin to shi ake nufi to in babu girgijin hoye boyu a asalin shi nan saboda girgije yana daga cikin ababen da ke hana a ga wata shi yasa sai ce fa in humma alaikum muna ganewa sannan kuma a wani lafazi sai ce fa in ghubbiya alaikum cikin sahihul bukhari to kaga ghubbiya asalin ghubbiya kinan daga gabawa ne ina fata an fahimce ne asalin ya'un din nan wawun ne ita ko alghabawa ita ce mi ita ce hauka ko wauta to me yasa yace fa in khubbiya alaikum sun ka ce alghabawatu wa huwa adamul fitna wa huwa isti'aratu li khafa'il hilal adamul fitna kaga abinda baka hankalce shi ai ba za ka ganshi ba to tana an kai amfani da wannan lafazin ba hauka ake nufi ba ana nufin in ya haukace muku a'a ko ko in kun ka haukace ko kun ka zamanto wawaye ba haka yake nufi ba lafazin ghubbiya yana nufin idan ya boyu gare ku mun ji wannan da kyau to kenan da haka ba wai girgije da yake kaga wanga lafazi ma na hadisin da yace ghubbiya yana nuna boyuwa ba wai sai in girgije ya abin nan ba saboda wadan suna kafa hujja da riwaya ta Abdullahi ibn Abbas wadda ta zo cikin sunanun Nasa'i fa in halat dunahu ghayayatun ko ba kadan bane fa in halat idan kenan ta zamanto shamaki hala yahulu ya gitta kenan dunahu ghayaya ghayaya shine mi shine kamar kace girgije ko ba karan bane ana kiran shi ghamama kuma girgije to duka dai babu matsala yana yiwa lokacin da azumi zai kama lokacin akwai damana ana ruwa yana yiwa ba lokacin damana ba bane to in ya zamanto ba lokacin damana bane ba ana zancin girgije bane domin tana yiwa kura ta yi yawa abubuwan da ke hana a ga wata suna da yawa da haka kawai wani ya zo ya ce a'a ga abin da ake nufi ina fata an fahimce ni to to fa in ghumma alaikum ko fa in ghubbiya alaikum ko fa in halat dunaku abin da halat dunahu ghayaya duk dai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace min in ya boyu gare ku yace fa'uddu 30 ko ba haka ba alisafa 30 kidan idan 29 ba a ganshi ba sai mi sai a jira sai ya kai 30 akwai lafazi na imamu muslim fa akmilu al-adad kinan ku cika adadi sai kawo shi da al'alif wallam al'ahadiyya ce domin sun san adadin wata kwana 29 ne ko 30 sai ce fa akmilu al'adad ina fata an fahimce ni a wajen bukhari fa akmilu iddata sha'abana 30 kaga sai ce ku cika adadin sha'abana wannan ya nuna a ce sha'abana sai ya kare sannan mi ramadana yake zuwa ba sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimta to wannan yana nuna maka cewa idan hadisi ya zo ya kamata ka tattaro ka tattaro hadisan ka tattaro mi ka tattaro lafuzan idan sun inganta ta nan za ka istinbatin ka'idodi da fa'idodin da za a iya cirewa ƙarƙashin hadisan gaba ɗaya ba sani ko mun fahimta ba shi ya sama imamu tirmidhi ga al'ada ta dama iya kawo hadisi sai ce maka wafil babi an fulanin an fulan da ya kawo wannan hadisi na ganin wata sai ya ce wafil babi an abi hurairata wa abi bakra wa ibn umar kaga nan ya kara maka kenan shi idan bai kawo nasu ba gaba daya ya baka mabudi malamai sun kawo riwayoyi ta wane da wane da wane da wane sai ka je ka nema in kuma duk ya kawo su kaga sai ka kara tantancewa an gane ko riwaya ta abdullahi bin umar da imamu tirmidhi yayi bayani tana cikin sunan na ibnu maja yace fa in ghumma alaikum faqdiru lahu ko faqaddiru lahu in an ce fa in ghumma alaikum in ya koyu gare ku faqaddiru kenan ku kaddara mishi ku ja lissafin in kuma an ɗauke shi faqdiru lahu an gane ko kenan ku samu iko a kan shi ma'ana ku cika shi har ya kai ku cika lissafin shi ko kuma ku kuntata shi domin alqadr wani lokaci yana nufin kuntatawa wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما كان بني كنن كنت تاشي حسيا كي تلاتين أكوي رواية كن أبن وجن إمام النسائي فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة idan ya zamanto tsakaninku da wata abin da shi tsakaninku akwai sahaba menene sahaba ba da swadun ba sinun sahaba girgiji as-sahabatu aw zulmatun kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalma ta zulma duhu wannan yake nuna maka cewa ashe ba wai girgije ɗaya ake nufi ba yana yiwa babu girgijen amma akwai mi akwai duhu sai ya ce fa akmilu iddata wato fa akmilu iddata abin nan ku cika iddata sha'ban iddata sha'ban nan ya ce ku cika adadin sha'ban wato abin nan wannan imamun nisa'i ya kawo shi to wannan ya nuna muna cewa wata yana kwana 29 yana mi yana 30 a musulunci sannan wannan ya nuna cewa an ce ku yi in an gani da shi an ka allaka cewa da gani ake amfani to sai dai yaya ganin shike idan muka duba a cikin sunanun nisa'i akwai ɗaya daga cikin abin da riwayoyin da ya kawo wanda yake cewa abdurrahman bin zaid an gane ko ɗaya daga cikin abin nan salaf yake cewa ya zauna tare da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ana zancen misali ganin wata da kuma abin nan sai suka ba shi labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sumu li ru'yatihi kenan wa aftiru li ru'yatihi sai ce wansaku laha menene wansaku ka gani nasaka yansuku sai a ce unsuk to wansuku laha kuma ku yanka an gane ko ta dalilin mi ta dalilin an ga wata saboda akwai sallah babba kaga wanga duk hadisan da muka kawo wadanga ba su yi zancen mi ba sallah babba sai dai kai kiyasin ta to amma wanga wansuku ya nuna cewa tunda ai sai an ga wata na aka lissafin kwana kaza za ami sannan za a yi sallah babba kaga wanga hadisin sai ya kara mana da wannan fa'ida sannan kuma sai ya kawo cewa fa in shahida shahidani idan mutum biyu suka yi shaida fasumu ku yi azumi wa aftiru kuma ku buɗe baki ashe wannan ya nuna cewa idan mutum biyu suka ga wata ana mi ana ɗauka tun da wagari waya ce wadda shi abdurrahman bin zaid ya ruwaito daga ba ma sahabi guda ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ganewa kenan idan mutum biyu suka gani ana ɗauka sannan kuma idan mutum biyu suka gani ana ajiyewa wanga ba mun kawo ra'ayinmu na ba duk waɗanga abubuwa da muka kawo mun faɗi littattafan da suke cikinsu mun gane wannan da kyau to yanzu idan mutum guda ya gani shin ana ɗauka ko ba za a ɗauka ba abinda malamai suka rinjaye wannan riwaya ta cewa wani balarabin ƙauye ya zo sun ka ce riwaya ce duk da yake mashhura ce ta shahara amma mursala ce jamhurin kuma malaman hadisi ba sa a yadda da mursal al mursal in dai ba mursalu sahabi bane min qismi da'if ko ba haka nan bane to dan haka dai cewa mutum guda in ya gani ana iya ɗauka har yanzu yana bukata sai an samu nasi wanda yake tabbatacci amma mutum biyu za a iya to kuma da yace fa in shahida shahidani hadisin ya zo mi mutlaq a usuliyance sai an samu mi sai an samu taqyidi wastashidu shahidaini min rijalikum ba an ce shahidaini ba to zawai adilin minkum shaida wanda ba adili ba ana karbata ba za a karbe ta ba to shi yasa sai ka kaddara nan ko hadisin bai zo da shi ba dan kaka ce a da mutum biyu sun gani yana dauka to yayin giya ne ba dan giya na sha giya ya turfi ya ce wallahi ga can sai mu dauki azumi adili mana in baka san ka'ida usul fiqh ba dole wato usulin yana da amfani ai qur'ani na ce in za a shaida a kafa shaida tami ta mutumin da yake adili muna gane wannan da kyau to kaji dalilan da sun ka kawo sannan akwai maganganu na malamai kuma akwai zama da aka yi ta yi a majami'i na duniya kan ganin wata wanda cewa misali shin idan mutum ya gani shi zai iya yin azumi ko kuma zai iya yin azumi ba shi kadai misali mutane ba su yarda da ganin shi ba shi gashi ya gani sai malamai sun kace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu yawma yasumun nas wal adha yawma yudhi nas idan mutum guda ya gani ba yarda da ganin shi ba zai zamna ya tafi tare da mutane shikenan muna garewa shin idan mutane sun gani kuma shin a ce yanzu misali an gani a wannan ƙasa shin dole ne duk mutanen duniya sai sun ɗauka wannan malamai suna ba da fatawar cewa idan da a ce wata ƙasa ta gani duk duniyar musulmi ta ɗauka da yafi an so haka dalili kun ga a can da babu mu yi babu kafafen sada zumunta da ake cewa yanzu kuma da abinda aka aka gani abinda aka yi a America da wanda aka yi a Saudiya da Niger duk duniya duka ɗaya ne da ka shiga cikin WhatsApp ka danna duka ya shafi duniya kenan kaga yanzu babu irin wannan uzuri a ce sai an tura sako ko akwai sai an yi waya wayan ma yanzu tana ba da wahala kai tsaye ana iya samun labari to da haka waɗansu malamai suna ganin cewa in an ce an gani in zai yi don musulmi su ɗauka da abu ne yana da kyau sannan kuma wasu malamai suna ganin in hakan bata samu ba to kowace ƙasa suna iya su yi gani su yi aiki da mi da ganin su saboda shi ma wannan don a rage matsala ne domin da ya ce su muli ru'yatihi su mudin nan ya shafi dukkan musulmi ba a ce wane sai wane ba ba sani ko mun fahimta ba amma saboda ikhtilafin da akwai na gwamnatoci da siyasar duniya watakila abin zai yi wahala ko ba haka ba to sai a ce alal akalla dai ku waɗanda kuke karkashin wani yanki ina fata an fahimce ni waɗanda ke karkashin wani mulkin wani yanki to alal akalla in kun gani ya shafe ku gaba ɗaya sannan magana ta ƙarshe duk da yake lokaci ya tafi shine cewa an kai wannan mas'ala a majma'al fiqh islami na wato na rabitatul alamul islami majalisar malamai da take duniya shin ana iya amfani da lissahi na ilmul falak a ce a'a misali masu hangen sararin samaniya sun auna wata ba zai fita ba sai rana kaza ana iya aiki da shi ko ba za a iya aiki da shi ba shi da ake kira alhisabul falaki duk malamai sun tafi cewa wannan hisabul falaki ba za a iya aiki da shi ba duk malamin da kaga ya ce za a yi aiki da shi ko dai mai son rai ko bai kai malami ba saboda bi saboda ita shari'a ta ta'allakar da hukunci su muli ru'yatihi sannan kuma hisabul falaki can da musulmi suna da iko suna da karfi cikin sa lokacin da akwai daular andalus ko ba ka nan bane da daular abbasiya bagdad to amma kuma yanzu alhisabul falaki ga hannun wa yake ga hannun kafirai sannan kuma musulunci ya ce li ru'yatihi mutanen da an wani kauye su ba su aiki da wani lissafi na nasarorin samaniya astronomy ko ba haka nan bane kaga kuma bai da tabbas to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi to hisabul falaki ba a aiki da shi a watsar da nassi domin mi domin an kace za a shi bai ce sumu li ru'yatihi au hisabul falaki ba kai ko sai ka ce a'a ayi aiki da alhisabul falaki a watsar wanda yazo cikin nassi kaga kenan ba ka aika to bara mun ji wannan da kyau abu na ƙarshe sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da aka yi wannan taro an gane ko kadiba cikin littafin alqadaya muasira na ustaz doktor asadullahi zahir an gane ko malami ne da yake a rabitatul alam islami asalin sa dan kasar afghanistan ne wanda suke saudiya yake professor ne na ilimin fiqh ya kawo cewa sheikh bin baz yace shi abin da tafi a kansa asali za a gani ne da ido amma ba za a watsar da hisabul falaki ba shi hisabul falaki in za a aiki da shi to ya taimaka ma mi ya taimaka ma gani ma'ana ya ce ana iya duba wata rana kaza to wannan yayi alhisabul falaki ba sai kuma ba ya ce ana iya dubawa amma ba ya zama to shi za a maizawa madadin mi ba madadin ganin wata ya ce dalili saboda Allah ya nuna waɗannan abubuwan suna iya taimaka muna huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun to baki abin da zamu tsakarawa kenan malam sai ka sake maimaita ayoyin nan saboda bayani ya yi tsawo ba musa tsammanin zai yi tsawo ba bismillah ala inna auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun na'am الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم كما يدكرتم يكي تفيا شيني منا فارواني دي علم المناسبات sannan mu zo zuwa ga asbabun nuzul in akwai su wani lokacin kuma muna ya farawa da asbabun nuzul sannan mu zuwa ga munasabat in kuma babu asbabun nuzul za mu shiga zuwa munasaba ne kawai kai tsaye in babu asbabun nuzul sannan mu yi bayanin ɗaiɗaikun kalimomi a cikin tafsiri na jalalai sannan kuma sai mu fitar da mas'aloli gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na mas'aloli lugawiyya ko shar'iyya waɗanda suke da alaƙa da ayoyi Allah ya taimake mu to a wancan karatu da mun ka gabatar a jiya ala inna auliya Allah mun faɗa cewa ibnu ashur ya kawo cewa wannan aya da anka kawo inna auliya Allah dan saboda a yi bayanin wato irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tattale ga masu imani an gane ko domin can an faɗi cewa an yi musu alkawali a cikin wa mata kunu fi sha'anin to amma alkawarin nan ya zo a mi a dunkule nan kuma sai an ka zo da shi a fayyace kenan sai zaman to alaƙa tsakanin wannan aya da aya da ta wuce al-ijmalu wa tafsilu ka rike da kyau ka'ida ce mai kyau qa'idatul ijmal wa tafsil qur'ani zai iya zuwa da wani abu a dunkule a wani wuri sai ya fayyace shi misali da ya ce walaƙad alimtumul ladhina atadaw minkum fi sabti sace mi fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina kaga wannan qissat ashabu sabti ta zo mi a dunkule inda ma ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi ta zo mi a dunkule an gane ko amma idan an ka fayyace ta ko ma can cikin suratul a'raf was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين kasan shi dan qur'ani yuna bai da komai sai qur'ani ba to shi in mun ka faɗi ka'ida kuma sai mu kawo ta a alqur'anance sai Allah ya taimake mu to ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah mun ka ce auliya jam'i ne na waliyu ko ba karan bane dama duk sunan da ya kare da ya'un mai shadda muka ce jam'in sa yana zauntowa ala wazni af'ila ko ba karan bane waliyun sai a ce mi auliya sakhiyun sai a ce mi taqiyun sai a ce mi shaqiyun to madalla ala inna auliya Allah Allah ce ku saurara tabbas lalle waliyan Allah la khawfun alaihim jiya bayani ya gabata ita ce wannan qira'a ta jamhur an yi nafyul wahda in an kore daya ba shi ke nuna an kore biyu ko uku ba amma qira'a ta yaqub la khawfa alaihim babu jinsin tsoro gare su sai ta kore kore irin jinsin tsoro sai zaman to waccan wagga qira'a ta imam yaqub ita take fassara qira'a ta jamhur domin an kore musu tsoro daya to ai tana su samu biyu ko uku to amma da an ka kore jinsin tsoro kenan wagga qira'a ta yaqub ita za ta fassara qira'a ta jamhur mun ji wannan da kyau ko la khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba ina fata an fahimce ni sai an ka ce mi allazina amanu wa kanu yattaquna allazina din nan mun kawo je i'rabin da mai abin da mai addurul masuni ya kawo tana iya daukan nasba kenan amdahu alladhina misali ko ta dauki raf'a ko ta dauki jarra saboda ya zamanto badali na alaihim sai da kawo fuska dai dai dai dai har fuska guda tara na i'rabi mun ji wannan da kyau to amma da yake ba mu tsayawa wannan bayanin mun dan tabo shi jiya sai ka koma can ka gano kuma ba shi kadai na i'rabin qur'ani ba akwai wasu littattafai sai ka ƙara akwai albahrul muhit na abu hayyanu tauhidi ko ba ka bane akwai i'rabul qur'anil karimi wa sarfuhu na abdurrahman abdurrahman mahmud safi ko ba ka bane akwai su suna nan da dama sai ka tattaro su ka aji to alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani sune waliyan Allah wa kanu yattaqun sun ka kasance kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala nan akwai wata ka'ida ita ma alramma cikin tafsirul qur'ani bil qur'an ka riƙe an gane ko akwai wani dan uwa ko in ce dalibi duk da yake za a yi kiran shi yanzu abin da yayi doktora a ƙasar Saudiya tafsirul Qur'ani bil Qur'an ta'silun wa taqwim an gane ko wani dan ƙasar Saudiya ne ake kiran shi Mutsairi sannan kuma akwai Ahmad Muhammad Buraidi ya rubuta wata risala tafsirul Qur'ani bil Qur'an ya kawo qawaid mukhtasar amma shi ba littafi bane wato abin nan ce muzakkira ce kana shiga cikin internet sai ka dauko ta sai ka ka'idodin mun ji wannan da kyau ko to ba wannan nake son in abin nan ba almuhimmu dai akwai littattafai da an kai kan tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirai dirasa tafsiriya da kuma mi tatbiqiyya to anan allazina amanu nan shina shiga cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil rike da kyau tafsirul qur'ani bil qur'ani wani iri alarma al muttasil to in an ka samu muttasil sai a samu mi munfasil kaga muttasil wanda an mi wanda an haɗe munfasil fa wanda an rarrabe to shi muttasil kala ɗaya ne munfasil kuma kala biyu ne akwai muttasil fi nafsi sura akwai muttasil fi ghairi sura shikenan sai ka ji ana hudan abu a barin baka ka'idodi na zan baka an gane ko zan ba da misalai saboda ba rigima ba ce dalibin ilimi ana son ya gane ka'idodin ilimi su amfane shi tafsirul qur'ani bil qur'ani an muttasil gashi nan inna awliya allahi waliyan allah la khawfun alaihim wala hum suwaye su alladhina amanu wa kanu yattaquna da yace alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سجمي الذين يؤمنون بالغيب تفسير القرآن بالقرآن المتصل كما الذين يؤمنون بالغيب في نفس السورة أتكن سورة نيكم متصل أكوي كما منفصل في نفس السورة دا يتي واتو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سجمي هدى للمتقين كاغن ما سورة الله تو أولي ورين سيفسر سورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قون an fassara muttaqina a cikin suratul baqara amma mi kuma can muttaqina cikin waccan suran ne amma akwai wani wuri sai a fassara al muttaqin ba a cikin baqara ba sai zaman to tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil amma fi ghairi sura وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كو سارعوا سبان قراءات إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاغنا الذين ينفقون في السراء والضراء تفسير القرآن بالقرآن ني متصل نيكم منفصل ني in mun kalli suratul ali imrana muttasil ne dan ya ce uiddat lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarra in mun kalli baqara hudan lil muttaqina sai da mun tomi tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil mun gane tau ba sha ci faɗi na ba ha alladhina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun ka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wataala asalin yattaquna an shafe alif ta karshen shi alif kin shi wadda ya'un domin daga waqa yaqini sai an ka ce ittaqa asalin ittaqa iutaqa wawun tana tare da ta'un sai an ka mai da ta'un kamar wasala sai an ka ce ittasala asalin shi iutasala to ittaqa iutaka sai ita alifkin da a ƙarshe ta waƙa ya ƙiwi ƙayatan sai an ka ce yattaquna ka gami ya kamata a ce yattaqiyuna amma ya undin an shafe ta kaga malamin sarfu sai zo ce maka an shafe wani abu to wa kanu yattaqun sun ka kasance suna tsoron Allah subhanahu wataala sai ya kawo yattaquna fi'ilun mudari'un an gane ko yufidu tajaddud wa takrar ko da yaushe ana son ka zamanto mai tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta sai ka dauki almawdu alqur'ani ko ka dauki mawdu'i ma ayoyin da sun kai magana kan takawa da hadisan da sun kai magana kan takawa kai musu tsari mi ake nufi da takawa ya ake abin ya ake takawa menene fa'idodin takawa a duniya menene fa'idodin takawa a lahira menene matsayin masu takawa duk ayoyi ga sunan da hadisai sai ka hada mawdu'ul qur'ani mun ji wannan da kyau ha ka san abubuwan huwa sai an bi a hankali to da yace allazina amanu wa kanu yattaqun sai ce lahumul bushra suna da mi suna da bushara kaga nan bai ce al bushra lahum ba an gane ko ai mun fassara wannan da jalalaini ne ajiya lahumul bushra marmakon yace mi al bushra lahum ko ba ka nan bane tunda al mubtada mubtada ai bushra ita ce mubtada lahum shine mi khabar duk da yake ana iya cewa abin nan ne asalin khabar kin an shafe shi domin an ce lahumul bushra kina al bushra mustaqirratun lahum ko ka'inatun lahum ina fata an fahimce ni to da an ka ce lahumul bushra anan sai kai hattara su kadai suke da bushara fil hayati dunya amin a rayuwar duniya wa fil akhira da lahira mun ka ce bushara a nan duniya an fassara ta da mi da arru'ya ya ce mi as-saliha ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam mai jalalaini ya kawo wannan sannan in ka diba mai addurrul masun shi ma ya kawo wannan abinda ake nuhi lahumul bushra fil hayati dunya sannan in ka duba cikin tafsiri na al-imam al-qurtubi shi ma da ya zo karkashin wannan aya da an ka zo inda an ka ce lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara a nan cikin rayuwar duniya ko ba haka nan bane sai ce mi sai ce to da an kace lahumul bushra suna da bushara shin su waye waliyan Allah subhanahu wata'ala an gane ko sai an ka kawo wani an ka ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruya rawa sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair kaga ba sahabi bane an yo riwaya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye masoyan Allah sai ya fassara alladhina yuzkaru yuzkaru Allah bi ru'yatihim waliyin Allah shine wanda in an ga Allah za a mi za a tuna da Allah shi yasa mutane da sun ga wani sun ga alamun na Allah wani kuma da an ganshi an ga alamun mi shaidani Allah kai muna tsari to wanga da ya kawo shi bisiqatit tamritawa cewa an kai sa'id ibn jubairin sai ce mi ya ruwaito wannan sai ya zaman tomi sai ya zaman to riwaya ce tana da rauni amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi ya ce abinda an ka faɗa shine idan إذا إذا ذكر الله إذا رؤوا ذكر الله أنغاني كو با, با الذين يذكر الله برؤيتهم با آآ إذا رؤوا ذكر الله تعالى شيني وندي إنغانتا إذن أكا غنسو أنغاني كو رؤوا دق رؤيا ني ذكر الله ذا أنبتي الله إلا فاتا أنفهم شيني to da haka wannan ita ce riwayar da ta inganta ba waccan ba alladhina yuzkaru Allah bi ru'yatihim ta yiwa shi Imam Al-Qurtubi ya kawo shi da mi ya kawo shi da abin nan ya kawo shi da ma'ana ne bai kawo lafazin shi yadda ya zo ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma da an ka kawo inna lillahi an ka an yi riwaya daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu game da wannan aya yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ibadillahi ibadan an gane ko ma hum anbiya wala shuhada akwai waɗansu bayi daga cikin bayan Allah su ba annabawa bane kuma su ba wato shahidai bane taghbituhumul anbiya wa shuhada a yawmal qiyamah zaka ga annabawa suna kwaɗayin matsayin su da masu da suka yi shaida a yaƙi fillahi an gane ko yawmal qiyamati yawmal qiyamati a ranar tashin alqiyama qila ya rasulullah sai an kace su waye su khabbirna manhum wama a'maluhum ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bamu labarin su waye su kuma menene aikin su fala'allana nuhibbuhum dan mu so su kinan qala yace hum qaumun tahabbu fillahi mutane da sun kaso juna don Allah ala ghairi arhamin bainahum ba tare da zumunci ba wala amwalin ba tare da son wata ba tare da wata dukiya da ta hada su ba ya ta'aqauna biha don saboda wannan dukiya suke wato yin alaka ta soyayya fa wallahi inna wato wujuhahum lanurun kenan huskokin su suna suna cikin haske wa innahum ala manabir bin nur sannan kuma suna akan wato mimbarrai na haske la yakhafuna idha khafa an-nas ba sa jin tsoro idan mutane sun ji tsoro wala yahzanuna idha hazana an-nas ko hazinan nas ba sa bakin ciki idan mutane suka yi bakin ciki sun makara ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ina fata an fahimce ni to wanga lafazin da ya kawo duk da yake akwai riwayat amma za ku iske akwai bambanci tana yiwa wani lokaci Imam al-Qurtubi zai kawo saboda littafin da a hannunsa ya bambanta da wanda a hannunmu yana yiwa kuma hadisin ya rubuta shi ne da ma'ana ba sani ko mun fahimta ba amma wannan hadisi a riwaya ce akwai riwaya shi ta Abu Huraira imamun nasa'i ya kawo cikin as-sunanul kubra sannan akwai riwaya ta ibn umar ibn al-khattab ita ko tana cikin sunani abi dawuda ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai riwaya da imam tirmidhi ya kawo ta daga mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu an gane ko shi yasa ma imam tirmidhi yace irin wannan hadisi mai wannan ma'ana wa fil babi an abi darda'i kina akwai riwaya daga abu darda wa ibn mas'ud da ibn mas'ud wa ubada bin samit da ubada dan samit wa abi huraira da abu huraira wa abi malik al-ash'ari ina fata an fahimce ni kinan dan haka idan kaga wato hadisi ya zo ina fata an fahimce ni idan kaga hadisi ya zo da wata riwaya wadda take wannan riwaya kin bata zo da lafazin ba to tana ya tambata da wani lafazi ban sani ko mun fahimta ba to allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya suna da bushara a rayuwar duniya sai imamul abin nan imamul qurtubi ya kawo hadisi daga abu darda an gane ko duk da yake akwai riwaya daga ubada tsun sami tana cikin sunan tirmidhi wanda yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qaulillahi kenan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maganar fadar Allah lahumul bushra fil hayatid dunya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ar-ru'ya as-saliha yaraha al-mu'min aw tura lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kaga kenan wanga hadisi kuma ingantacce na nan bushara ce gare ka kai ka ga abin kwarai cikin bacci ko ba haka bane ko kuma a ganin maka idan kai mummunan mafarki to kai isti'aza kai sadaka ko ba haka bane idan kuma wani kai ka gana mutum wani abu ka ga mishi ko ba haka bane sai kai masa addu'a ka ce wani hawa a rinka dan kula da sallah da azumi da zakka eh ko ba haka bane amma in ka ga mai kyau shikenan kaga in na kwarai na sai ka gaya mu mutum in ka ganin mishi abin kwarai amma ina wani bannan da yake aikatawa ganin mishi abin kwarai kai da kanka ka sabin da kai aikata ba ga abin kwarai tun da nan duniya ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara a nan rayuwar duniya imam suyuti a cikin al-iklil fi istinbat tanzil shi ma da yazo karkashin wannan sai ce da an ka ce lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara a nan rayuwar duniya sai cike an kawo cewa abin da ake nufi da wannan bushara shine mafarki wanda mutum zai yi ko wanda za a ganin mishi shine busharar da ake nufi an gane ko to amma anan abin tambaya gashi nan lahumul bushra fil hayatid dunya yace fussira fi hadisi ahmad wa tirmidhi wal hakim bir ru'ya salihah yaraha al muslim aw tura lahu yace fa huwa aslun fi ta'biril manami wannan hadisin yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa ana iya fassarar mafarki ko ba kana bane tunda an ce ana iya ganin maka abu mai kyau in ka ga mai kyau mai kyau ne ko in an ka ganin maka mai kyau mai kyau ne kuma an ka ganin maka mummuna to ga alama hoton yawa abin bai da kyau to kenan kaga wannan idan an ce za a fassara mafarki to sai dai fassarar mafarki ba kowa zai yi ba malaka ce hatta da littafin da ake cewa ibnu sirin akwai littafi tafsirul ahram na ibnu sirin malamai sun tabbatar da bincike ya nuna wannan littafin bai danganto zuwa ga ibnu sirin ina fata an fahimce ni amma fassarar mafalki tabbas akwai shi akwai wadanda bayan Allah Allah ya ba su kuma ko dan qur'ani ne don nan an ce hadisi na dan qur'ani ne shina cewa mi shina cewa bai yadda da shi ba a'a ayoyi na qur'ani sun tabbatar da ana iya fassarar mafalki wa kadhalika yajtabika rabbuka ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين da haka ma ko ka ce baka da hadisi ba to qur'ani ya da ana fassarar mafalki ina fata an fahimce ni to lahumul bushra fil hayatid dunya suna da bushara a rayuwar duniya in mun dauki al bushra ahdiya rike da kyau al ahdiya sai da mun to nan ru'ya salihah kawai ita dai za a fassara dan an fassara ta da ar ru'ya salihah in mun dauki lahumul bushra fil hayatid dunya aljinsiya ce sai zamanto lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara albushra ar-ru'ya saliha wato jinsiya ce ya fassara ne da ɗai daga cikin jinsoshin ba sani ko mun fahimta ba ma'ana bushra ga masu imani tana da yawa tunda akwai abubuwa da suka tabbatar da cewa wato mutum ana iya abin nan manzan Allah hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abu Dharr al-Ghifari Imam Muslim ya fitar da shi qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khair shin menene za ku ba da cewa ma'ana za ku ce ya ko fatawar da za ku bayar ya manzo an gane ko idan mutum yana aikata aiki na alkhairi wa yahmaduhu nasu alaihi sai mutane su yabe shi mutum ne yayi kokari sai mutane su ce kai wani yayi Allah ya saka mai da alkhairi ko kuma wa yuhibbuhu nasu alaihi a wani lafabi mutane sai su kaunace shi to mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce akan wannan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tilka ajilu bushral mu'min wagga bushara ce magaugauciya ta mumini tun da nan duniya to kaga in ka dauki al bushra rike da kyau nan al ahadiyya ce to da an ka tambaye shi menene ake nufi da lahumul bushra yace ar-ru'ya saliha sai da mutu ita kadai za ta shiga sai dai sauran za a nemi musu ayoyinsu tunda akwai ayoyin da sun kai bayani kan bushara amma in muka ɗauki aljinsiyya sai zama to a'a nan ya fassara ne da ɗai daga cikin jinsin bushara bai hana wagga bushara ita ma ta shiga ciki mun gane da kyau to madalla lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara a rayuwar duniya wa fil akhirati da lahira a lahira mun ce ita ce mi ita ce aljanna an gane ko la tabdila li kalimatillah an gane ko babu canji babu wanda isa ya musanya kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala la tabdila menene la tabdila la ala ramma wace iri ce wagga annafiya lil jinsi ko ba karan bane to la nafiya lil jinsi ta kore kowane irin jinsi la tabdila li kalimatillah ba a iya canza kalimomin Allah to ala ramma kuma gashi Allah ya faɗi an canza su yuharrifuna al kalima amma wadi'ihi taw ya za mu yi da wannan sannan a taura an caccanza waɗansu ayoyi injila an caccanza mutane ne ƙur'anin ma dan Allah ya tsare shi na bai lafazin shi bai taɓuwa dan kuɗin kayan miya da kuɗin fadanci sai sun canza an canza waɗansu ayoyi to dan bai canzuwa ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to yanzu ya za mu yi da wannan mun gane ko to anan sai ka ce la tabdila nan li kalimatin lahi la nafiya li jinsi ba wanda ya canza kalimomin Allah ma'ana abubuwan da Allah ya kaddara an gane ko sai da mun nan kalimatin la am ne uri da bihil khas kalimomin shi da ya kaddara babu wanda isa ya canza su ko kuma la tabdila li kalimatin la amun ne uri da bihi al khususu an gane ko banda waɗanda kiristoci da sun ka caccanza waɗansu ayoyi ko kuma la tabdila li kalimatin la ba wanda isa ya canza kalimomin Allah a'a shi abin da Allah ya rubutan baka iya canza shi amma kana iya ɓoye ma mutane kaga da sun ka canza a taura ai ba magana Allah sun ka canza ba ma'ana sun so ka nasu na sun yi ƙarya amma a hakikatan waccan a taura ta hakikatan da injila ba wanda ya sai canza ta ban sani ko ban fahimta ba kalimatullahi ala ramma menene shi al-mawdu'ul qur'ani Allah ce la tabdila li kalimatillah kuma ce mi qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ko ba haran bane walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah sai ka riƙe alkalimat alƙur'aniya in ka ɗauko kalima sai ka yi bayanin ta alƙur'ani almudu'ul qur'ani la tabdila li kalimatillah babu wanda ya isa ya canza an gane ko hukuncin Allah ko kuma ka ce kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa imamu suyuti yace imamul hakim ya kawo annafi qala khataba al-hajjaj fa qala hajjaj yayi khutba hajjaj bin yusuf al-thaqafi fa qala yace inna ibn az-zubair an gane ko kenan ibn zubair baddala kitab Allah ko ya canza littafin Allah ka san maki da maki ba kyau fa qala ibn umar sai ibn umar yace la tastati'u dhalika anta kai kanka baka isa kai haka ba wal ibn zubair ko ibn zubair la tabdila li kalimatillah ina fata mun ni ba wanda sai canza kalmomin Allah ko kun yi ƙarya ko Allah jira na shi kai sai ka ce wane kaza sai Allah ya kyale sai lokaci yayi sai ya tabbatar ‘yan uwan annabi Yusufa, Allah ya kaddara annabi Yusufa yana gabansu, an gane ko, amma su busu yadda da wannan abin da Allah rubuta ba, sai sun kai kame kame, if qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna mi inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum sun ka kawa sun kai kokarin kisa suka sayar da shi bawa yaje ya zauna an gane ko a karkashin mace kuma bawa kuma bako an gane ko kuma ya saba ma umarnin mai gidan shi kuma ya shiga gidan kaso ko ba haka nan bane kuma tunda Allah ya ce sai ya zan wani abu sai da ya zan wani abu waɗannan da sun ka shirya wannan abin sai da sun ka yi talauci yunwa abincin su ma da na ƴaƴansu karkashin shi ya koma bayan duk sun yi ikon su sun ƙare mi sun ka ce ƙalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in yanzu na sun ka yarda da Allah na yasa shi gaba kaga la tabdil li kalimatillahi ta ce musu shi yasa bari in kaga Allah zai yi abin shi kan maka ba kanka wahala Allah shi ke cewa azam azam amma duk sharrin duniya da za a yi ma mutum duk surkullen da za a yi mai duk bokayen da za a haɗa kai da su da malaman duba da duk waɗanda za ka haɗa kai da su ku rashin gaskiya wallahi sai Allah ya nuna muku muku isa ba wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha kaje da ce makanna li yusuf fil ardi to ce ba zai zamba da haka ko ne na bakan ko wahala kawai in kaga Allah ya ba wani kai baka roki Allah ya baka naka sanni ban ko baka nan bane la tabdila li kalimatillah ba wanda ya isa ya canza kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka nan bane zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma zalika wancan huwa shine alfauzu rabo masdar ne faza ya fuzu fauzan al'azim jiya mun ce fa'ili ne ba fa'i bane sufal mushabbiha domin wato abin nan fi'ili na na fa'ula ba a ce ma abin da ya zo matsayin fa'ili na shi fa'ili sai dai a ce mishi sai dai a kira shi as-sifal mushabbiha in kaga fi'ili na sifal mushabbiha ya zo da waznul fa'il to yadullu ala al-hadath abin yana nan ga faruwa ba sai kun ba karuma yakrumu fa huwa karimun ba a ce karimun in an ce karimun din to sai in a lokacin da yake aikata abin ne ban sani ko mun fahimta ba dan ka wani ya ce mun ce kaza to wannan shine rabo mai girma ka duba cikin alqawaidul hisan na imamu sa'adi je nayi bayani a safha ta 40 uku an gane ko alqawaidul hisan gashi nan safha ta 43 wajen ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzarun an gane ko lahumul bushra fil hayatid dunya imamu sa'adi yace wato ja'ala Allahu al asbaba lil matalib al aliya mubashirat asbaba ma'ana dalilan da Allah ya sanya na neman manya-manyan abubuwa sai su zamanto bushara ga mumini ma'ana abubuwan da za ka yi masu wahala an gane ko sai su zama mi sai su zamanto bushara ga nasarar ka don ka samu mi ka samu cin nasara da kusanci wajen Allah kamar inda Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum ko baka nan bane wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashshiratin wa yudhiqukum min rahmatih ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah yace wa hiya al-bushra kullu dalilin wa alamatin تدل تدلهم على أن الله قد أراد لهم الخير abinda ake nufi da bushara duk abinda zai nuna musu Allah yana tare da su kenan in kaga kana aiki na alkhairi an gane ko Allah yana taimaka tawfiki ko ba ka nan bane ko ko duk matsalar da ta taso sai kaga sai an ga komi ya kai karshe sai kaga Allah subhanahu wataala ya kawo tallafi da gudunmuwa wannan yana nuna mi yana nuna bushara Allah yana tare da kai shi yasa ma Allah subhanahu wataala sai ya bar masu imani sun sha wahala an gane ko sai sun sha wahala an ɗebe tsammanin komi ya zo ƙarshe sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi ya yi buɗi ina fata an fahimta ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya yi musu buɗi a safha ta ɗari da talatin da uku a cikin alƙawa'idul hisan nan ma imamu sa'adi ya kawo wani bayani wanda ya kamata mu faɗe shi sannan mu mu je gaba saboda abin nan ayoyin suna buƙatar irin waɗanda ƙa'idodi ɗalibin ilimi ya ji su daga bakin manya-manyan malamai irin su imamu sa'adi saboda ka samu fa'ida game da tafsirin alƙur'ani mai girma imamu sa'adi da ya zo a aya abin nan a safha ta ɗari da talatin da uku an gane ko ya ce min ƙawa'idil ƙur'an an yi bayyana al'ajira wa thawaba ala qadri mashaqqati fi ta'a yana daga cikin ƙa'idodin da ƙur'ani ke tafiya a kansu ya nuna maka cewa gwargwadon wahalarka da ɗa'ad da ka yi ma Allah daidai gwargwadon abin da za ka samu na lada wa yi bayyinu ma'a zalika an na tasirahu li turkul ibada min minnatihi kuma yana nuna maka Allah yana faɗa cewa yana daga cikin ni'imar Allah Allah ya sauƙaƙe maka ibada ba wayo ka himuta ne ba ko ba ka nan bane wa ihsanihi kuma yana da cikin kyautata wa Allah wa annaha la tanqusu min al-ajri shay'an ko ba ka bane kuma ba ta rage komai abin nan daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yayi abin nan yake cewa to yana daga cikin minna ta Allah Allah ya sauƙaƙe maka al'amura ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wato abin nan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ka ji sauƙaƙawa ta Allah idan Allah sauƙaƙa maka yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka to Allah ya kaunace mai so mu duniya da lahira magana ta ƙarshe alaramma shine wato abu biyu at-taghlibu lahumul bushra bai ce wala hunna ba mata sun shigo ciki na biyu at-taqdimu yace lahumul bushra masu imani dai adda bushara ina fata ana fahimta ta kafirai ba su da bushara a wajen Allah a duniya ba su da bushara a wajen Allah bi a lahira in ka galabazin bushara ya zo a nan to gashi kuma an yi musu bushara a duniya an ce bashirin munafiki da bi anna lahum wa bashirin ladina kafaru bi azabin to kuma an ce lahumul bushara masu imani da yadda bushara ya za mu yi da wannan a ko ka ce lahumul bushra jinsin bushra ta masu imani su kadai adda ita ma'ana irin tasu kafirai ba su da ita ko ka ce a'a lahumul bushra su kadai suke da bushara dan kafiri da an ka ce bashiril munafiqina getse ne ake yi masa ba bushara ce an kai masa ba mun ji wannan da kyau to ذق إنك أنت العزيز الكريم دكما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وبشر الذين كفروا بعذاب أليم كاغا wannan ai ba bushara ce akai musu ban sani ko mun fahimta ba to abu na karshe alaran maqaida usuliyya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun mafhumul mukhalafa waliyan Allah an kace babu tsoro akan su ba za su mi ba ba za su yi bakin ciki ba to makiyan Allah fa za su ji tsoro a duniya za su ji tsoro a lahira fa ayyul fariqain ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna kuma kana bane sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana da haka mai shirka yana cikin tsoro yana cikin bakin ciki fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna sannan yace alladhina amanu wa kanu yattaqullahum al-bushra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim su mu'min ne su addabi rabo mai girma to kafirai fa hasara gare su dhalika huwa al-khusranul mubin a wajen kafirai على رمى مجي آية تقبا سي الله تشيمي آمين
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم نعم كما يد تفسير مويكي تفيا shine muna farawa da bayanin ilmul munasabat in babu asbabin nuzul haka ne ko ba haka ba to don haka wannan aya wala yahzunka qauluhum imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa al-jumlatu ma'tufatun ala jumlati ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun jumlar da anka ce inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun akan ta ne an kai atafin wala yahzunka qauluhum to me yasa ya faɗi haka yace atful juz'iyyi ala al-kulliyyi rike da kyau an yi atafin sashe akan mi akan duka li'annal huznal mazkuru huna domin bakin cikin da an ka faɗa a nan nau'un min anwa'il huznil manfiyi yana daga cikin nau'in na huznu da an ka kori da an ka ce inna auliya allahi la khawfun alaihim ko ba kanan bane mun ka ce nafiyul wahda la khawfa alaihim wala hum yahzanuna an kore musu bakin ciki ko to ai manzo Allah sallallahu alaihi cikin waliyan Allah ko ai shine shugaban waliyan Allah gaba daya to wala yahzunka wala yahzanun wala hum yahzanun kaje ce to kina an kai atful juz'i al kulli an kore bakin ciki gaba daya to yanzu kuma sai an ka zo an ka kore sashen bakin ciki shine atful juz'i al kulli in ka ji malamai sun faɗi magana sai ka ce a kawo dalili amma wani sai ka ce ai shi wannan ilmul munasaba bai da amfani bai da amfani lahiya kake ko dai baka gane shi ba kasan shi wani duk abin da bai iya ba to bai da amfani idan muka duba cikin littafin ar-rabtu wat tanasub baina ayatil qur'anil karim da suka zo karkashin wannan aya an gane ko abin nan wala yahzunka qawluhum sai yake cewa ba'da an bayyana Allah bayan Allah ya bayyana li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam sifata auliya'ihi sifofin waliyansa wa ma basharahum bihi da abin da ya musu bushara da shi wa wa'adahum fid dunya wal akhirah da abin da ya musu alkawali a duniya da lahira ja'a huna anna hadhihi al bushra lil auliya'i sai ce kuma wannan bushara ce ta waliyai wa anta ra'suhum kai ne gaban su gaba daya shugaban waliyan Allah gaba daya fala takhaf wala tahzan kakkai kakkaji tsoro kakkai bakin ciki wa hadhihi tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala ma yalqahu min adha a'da'ihi an gane ko kenan tasliya lallashi ko sanya farin ciki ga annabi sallallahu alaihi wasallam alama yalqahu akan abin da yake haduwa da shi min adha a'da'ihi na cutar da mututar da makiyan shi suke mishi ko aka sai an cutar da kai ko ba ka nan bane tunda an ka cutar da annabawa kai kawai ka ce ka zo kai wa'azi ba a cutar da kai ba wallahi bai yiwa shi wa'azi aikin maza ne maza kuma masu karɓa sunan maza da haka in ka ce zaka da awa sai ka shirya ƙarya sai an yi ma'ita sai an zage ka sai an ci mutuncinka sai an nemi maka aibi na nesa da na kusa wannan shine da'awa to kaji ala aba a adaihi wa tabshiran lahu bil izzati wan nasr kuma sai Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara da izza buwaya kina Allah zai bashi buwaya wan nasr nasara ala a adaihi akan makiyansa qala ta'ala wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul alim kaji munasabar da ta sa an ka kawo shi ilmul munasabat yana da mi yana da muhimmanci to amin alaramma to bari mu gani abin da shi kuma jalali ya kawo cikin ɗaiɗaikun kalmomi an gane ko da an ka ce wala ya zunka ƙauluhum ya ce ko laka ko kenan kada ya bakanta maka rai faɗar da suke yi laka gare ka suna faɗa maka cewa lasta mursalan kai ba manzo ba ne wa gairuhu da waninsa to kai akwai matsala tunda ƙauluhum an ka ce faɗarsu sai ce lasta mursalan suna cewa kai ba manzo bane kuma wa gairuhu da waninsa to ai alqaulu na wada ya an ce qauluhu ba a ce wala yahzunka aqwaluhum ba sai an ka ce qauluhum kaga akwai mi akwai iskali za mu warware shi tunda akwai dan sauran lokaci bari mu kare da abin da ya faɗa sai an ka ce mi innal izzata inna yace isti'naf isti'nafu rike daga amfuna shine hanci sai an ka kawo alifun da sinun da ta'u sai an ka ce ista'nafa ya fara abu saboda in za a fara ganin dan adam koko za a farawa da hanci ake farawa gaban ka aina ake fara ko to sai su ce ista'nafa ya fara ai ibtada mun ji wannan da kyau to imamu suyuti yace isti'nafun ma'ana sabuwar magana ce an gane ko innal izzata ai alquwata karfi ko lillahi na Allah ne jami'an gaba daya huwa sami'u Allah shine mai ji lil qawli ko ga abin da ake faɗa al'alimu Allah masani ne bil fi'li ga abin da ake aikatawa fayujazihim Allah zai sa kanka musu wa yansuraka kenan ko fayujazihim wa yansuruka Allah zai sa kanka musu kuma Allah zai taimake ka kaji abin da daidai mai jalale ya kawo to amma a nan yanzu dole waɗansu iskalata akwai ƙarƙashin wannan aya lokaci ba zai bamu ba amma za mu taɓa abin da daidai hali ya bamu an gane ko wala yahzunka allamu lamun nahai ko ba kan bane kakkai bakin ciki wannan ita ce qira'a ta jamhur imamu nafi almadani ya karanta wala yuhzinka qawluhum wani araran mu wanda bai san kira'o'i ba in yaji wala yahzunka sai ce ka ji wani qur'ani an kawo wani sabon alqur'ani a ramma kai kira'ar da ka sani daban tana yiwa ko ta kira'ar da ba ita ba to da hazanahu da ahzanahu dun ma'anar su daya malamai haka suka ce in an ce hazanahu ya sanya shi bakin ciki ahzanahu ya sanya shi bakin ciki in kuma ka shiga kakalen luka ka ce a'a hazanahu ya sanya shi bakin ciki kadan ahzanahu ya sanya shi bakin ciki mai yawa eh ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatul ma'ana to mun ji wannan to wala ya hazunka qauluhum kada maganar da suke barna ta maka dare a an hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki kuma yayi bakin ciki ya akai haka na ana nufin kada ka rinka tunani game da abin da suke faɗa har ya saka bakin ciki domin Allah ya halitti dan adam sai yayi bakin ciki kina Allah ba zai hana shi bakin ciki ba sai dai mi kada yayi abubuwan da za su sashe ya bakin ciki idan mutum ya faɗi magana mummuna a kanka idan ka je kai ta tunani a kanta sai ta mi sai ta cuta ma amma idan ka watsar da ita sai kai mi shikenan إن يسمعوا مني ريبة طاروا بها فرحا وما سمعوا من صالح دفنوا سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا أي تفتا أي تفتا سيكا كالي متاني ما سزاجنكا كوريكي دي كيو وكا كايدا تازن باكو مي مهمنشي ما سزاجنكا أكن كازن نغري كوكا كاما حنية تشيغبا farko za su yi ta zaginka su ci mutuncinka su yi komi wallahi ƙarshe za su yi koyi da kai kuma su ce ‘ya'yansu su yi koyi da kai. Mu rike da kyau, duk wanda ya yaƙi gaske ya ƙarshe haka zai komawa. Ku duba ku gani lokacin da aka fara buɗe makarantu na ahalis sunna cewa an kai aimi, makarantu ne na Yahudawa. Ko ba haka bane? Musamman na mata. Aka ce hijabi ƙarya ne, aka ce mata ƙato ya karanta da su haramun ne, agaji haramun ne, ko ba haka bane? Duk waɗanda suka yaƙi waɗannan abubuwa yau gashi nan sun dawo suna aikata su. in ka ɗauka ka zo za ka hadda alƙur'ani za a rena ka ai ta dariyarka kada ka damu muna ganewa me yasa kada ka damu saboda waɗanda suke dariyarka wallahi wata rana za su yi gurin su yi koyi da kai ko kuma su ce ma 'ya'yanku to mu hukun ga ya shiga gaba mun yi sakaci mun yi dariya ta ƙari da mu ku kan makanku shi yasa in ka tashi aikin alkhairi za a yi ta cutar da kai a gaya maka abin da ba gaskiya ba ne amma in ka yi haƙuri to magana ta ƙari wala ya hazunka ƙauluhum sai ce mi innal izzata lillahi jami'a an gane ko nan shi yasa sun ce isti'nafi ai li annal izzata lillahi jami'a domin wato buwaya gaba ɗaya tana ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai bayani da zai zo a cikin as'ilatul qur'anil majid na an ce buwaya ta Allah ce gaba ɗai kuma wani lokacin sai Allah ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina ko ba garan bane man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a a'a izzat ta Allah ce gaba ɗai in kaga ya bada ta ga wani ya bada ta ne ga wanda ya so ya damma wani qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khairu innaka ala kulli shay'in qadir إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله شيني السميع ميجي العليم مسني مغانا تكرشي دي قولهم بيتي أقوالهم با to in ka ce wala ya hazunka qauluhum kada magana da suka faɗa ta bata ma da rai nan in magana guda ake nufi kenan wani abu da suka faɗa amma idan da zamu kalli siyakin ayoyi qauluhum nan ba a ce aqwaluhum ba mufradun ne udifa ila al ma'rifa yufidu al jami' ma'ana wala yahzunka ko wala yuhzinka aqwaluhum ne amma sai anka ce qauluhum kamar yadda anka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai ba ni'matallahi ni'ima guda ake nufi ba ni'imomin Allah subhanahu wataala kenan kada abinda suke fada ya bakanta maka dare don ba magana guda sun fada ba tun farkon suran nan sun yi ta fada wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu am yaquluna iftara qul fatu bi suratin mithlihi ko wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ko ba kana bane قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ko ba haka nan bane sun yi ta fadar maganganu daban-daban to kenan wala yahzun ka qawlum in ka dauki wannan sura in ma ka dauki ba wannan sura ba ai abinda kafirai suke fada yana da yawa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kamar da mai jalalin ya kawo ko ba haka nan bane wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin ko ba haka nan bane gashi nan abubuwan da suke faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ba ko wanda suke faɗi zuwa ga Allah wannan ayar ba za ta samu damar shiga gaba ɗaya ba za mu yi haƙuri sai gobe idan Allah ya kaddara akwai rayuwa sai mu so mu tashi akan ta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh